خلاص هو الذي خلقكم من نفس واحدة طيب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاءوك قوة رمضان شكرا تدبو دير داري هدو دا تلاتين دا أكو هجرانا محمد صلى الله عليه وسلم daga makka zuwa madina wanda kuma shine dace da ɗaya ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha biyu a lissafin yan albashi za mu ɗora mu dasa a kan inda muka tsaya a tafsirin wannan sura mai albarka suratul araf aya ta ɗari ɗaya da tamanin da takwas muka tsaya faɗin allah madaukin sarki kulla amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون وأن يوم زام تاشي آية تقب هو الذي خلقكم من نفس واحدة آية جيا أبن مكتسيا أكي الله مدوكين سركي yace manzo Allah ya gaya musu cewa bai mallaka wa kansa amfanarwa ko cutarwa ba sai dai da abin da Allah ya so kuma ya ga dama yace da na san gaibu da na yawaita aikata alkhairi kuma mummunan abu bai same ni ba lalle dai ina sanar da ku ne mai gargadi ne gare ku akan wuta da kuma bishara gare ku da gidan aljanna kuma ina wannan bishara ne ga mutanen da suka yi imani da ni suka yadda da ni Allah ya ba mu imani da annabi da yadda da shi za mu tashi aya ta gaba yau insha Allah huwa allazi khalaqakum min nafsin wahida na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون الله مدوك كن سركي يكي هو الذي خلقكم من نفس واحدة للي الله شيني يحل تشيكو دقري قدات ku duka halittan duniya gaba ɗaya asalin ku daga rai ɗaya ne shine annaba adam alaihi salatu wassalam wa ja'ala minha zawjaha kuma Allah ya halitta wa annaba adam din matarsa daga jikinsa kalmar ja'ala minha ana nufin khalaqa minha ja'ala kenan anan tana nufin khalaqa abinda ake nufi matarsa hawa liyaskuna ilaiha Allah ya halitta masa wannan mata hawa'u ne dan ya samu sukuni da natsuwa liya'nasa biha wa yawi ilaiha kuma ya kwantar da hankalinsa zuwa gare ta falamma taghashaha yayin da aka halitta masa matarsa daga jikinsa daga bangare na hakarkarinsa Allah ya halatta musu aure kenan to taghashaha sai ya sadu da ita waqa'aha wa jama'aha yayi jima'i da ita shikenan kuma Allah ya kaddara hamalat hamlan khafifan sai ta ɗauki ciki wato ciki mai sauƙi ba mai nauyi ba tunda lokacin da mace ta farkon ɗaukan cikin ta to tana ɗaukan cikin ne a matsayin digon mani to shi sa shari'a ta ce da shi a nan gurin a matsayin khafif wato simple mai nau ba mai nauyi ba kamar rajbihi ta tashi ta yi tafiya da shi ta tsaya ta tsuguna ta zauna mana tana zirga-zirganta da yau da gobe dai bai cutar da ita ba saboda ciki bai yi nauyi ba baya iya hana mace wani abu da ya kamata ta yi na ayyukan yau da gobe famarrat bihi ay istamarrat wa qamat wa qa'adat bihi ta yi tafiya da shi ta je ta dawo ta zauna bai mata komai ba bai cutar da ita ba falamma asqalat yayin da ɗa ya girma a cikin cikinta ya zamanto mai nauyi ciki ya zama babba kenan wadanat wiladatuha haihuwa ta kusa da Allah rabbahuma da Adam da Hawwa'u sai suka roki ubangijin su suka yi addu'a suka ce la in ataitana salihan ya Allah ya ubangijin mu in dai ka ba mu da salihi basharan sawiyan mislana lafiyayyen da salihi na kwarai irin mu lanakunanna min shakirin to lalle wallahi za mu kasance cikin masu yi maka godiya da ainihin wato bauta maka kamar yadda ka buƙaci mu bauta maka wannan shine alƙawarin da suka yi da kuma addu'ar da suka yi da haihuwa ta zo musu to anan gurin abin da za mu iya tsinka kafin mu shiga abin da ake nufi da ayar ashe annaba adam an halitta masa matarsa hawa'u ne daga jikinsa daga jikinsa daga wani bangare na haƙarƙarinsa aka ce aka katsi nama aka halicci na na hawa'u da ainihin wato wannan haƙarƙari nashi aka halitta masa matarsa abu na biyu yana nuna mana kusancin miji da mata kaga asalin miji da mata tare suke kaga hawa'u daga adam ta fito me hikimar da ta sa Allah ya yi wannan ai zai iya halittan hawa'u daban kuma zai iya halittan adam ma daban amma hikimar da ta sa Allah ya haka din shine dan a nuna mana ɗamfaruwar ya mace da namiji mana kullum mace tana makale ne da mijinta kuma haka ake son rayuwa mace din ta zama tana tare da mijinta koyaushe kuma wannan shine zai sa ya fi jin kayinta kuma ya fi jin tausayinta kuma wannan yana nuna ashe wajibi ne mata su girmama mazajensu kuma su kasance suna tare da su koyaushe daidai gwargwado ta hanyar faranta musu da kyautata musu da ɗaukar nauyinsu da yi musu hidima don ita na na hawa'u Allah ya halice ta ya haɗa ta da annaba adam a yi masa hidima kuma don ta masa hidima ne to wannan za mu iya fahimta a cikin ayar sannan kuma wannan shine asalin haihuwa da ɗaukan ciki a duniya tunda kaga da aka halitta masa ita sai aka halatta masa ya ya sadu da ita da Allah ya zo halittan sai sanya wato sha'awar shi ɗa namiji yana sha'awar mace ita ma mace tana sha'awar ɗa namiji to sai ya sadu da ita daga saduwan nan ne sai aka samu wato ciki to shi ɗan adam ana samunsa ne ta hanyar aure na shari'a yanzu kaga wannan Allah ne ya haɗa su kaga abu ne mashru' abu ne shar'antacce to kenan duk wanda yake so ya samu ɗa na shari'a to ya aure sannan kuma yana nuna ashe mace tana ɗaukan ciki ya zama ƙarami har ya zo ya girma sannan za mu iya fahimta cikin ayar kuma du ashe ana so a yi addu'a lokacin da ake da ciki hina mashru'iyyatu du'a kenan shar'antuwan addu'a yayin da mace ta ɗau ciki ko ta kusa ta haihu ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما wannan yana cikin addu'a da ya kamata mata da maza su rinka yi su rabbana atina fid dunya hasana duk zai iya shiga wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar kun ga ashe anan da'awa Allah rabbahuma da'awa su biyu sun yi addu'a kuma wannan yana nuna ashe addu'ar da ake yi yayin da aka zo za a haihu ashe ba mace kaɗai take yi ba namiji ma yana yi haka ne ashe akwai buƙatar namiji ma ya rinka yi kuma za mu daɗa fahimta cikin aya cewa ashe ana buƙatar mutum ya doki ɗa salihi don sun ce idan an ba mu salihi za mu yi wa Allah godiya kaga salihi suka ce ka duba annabi ne annaba adam babanmu ne amma yana neman ɗa salihi ashe yana da kyau kai ma an zaka roki da ka ce Allah baka da salihi kada ya baka dan giya kada ya baka dan caca kada ya baka barawo kai ya baka mai zuwa ya kashe ka kada ya baka wanda zai sa ka noma maimakon shi ya ma noma amma shi zai tura ka noma kai ya baka wannan ya baka mai ladabi da biyayya sannan abu na ƙarshe abin da za mu iya fahimta ashe yana da kyau idan Allah ya baka arziki kai masa godiya dan anan sun ce lanakunan na mina shakirin za mu zamanto cikin masu gode wa Allah tabaraka wa ta'ala to anan malaman tafsiri suke cewa yayin da nana hawa'u ta ɗauki wannan ciki sai iblis ya zo musu a kamata wani mutum sai ya ce da ita nana hawa sai ya ce menene a cikin cikinki to lokacin tunda ba a san haihuwa ba ba a taɓa haihuwa ba fa a lokacin a duniya gaba ɗaya wannan ita ce haihuwa farko sai ta ce ni ma ban sani ba sai ce sai shi shedan sai ce mata to ni ina jin tsoron fa kai ya zama wata dabba ce a cikin cikinki kar kuma ya zama ko kare ne a cikinki ko kuma alade ka duba sharrin shedan sai ya kira yan uwansa tunda shi daman shedan ai dan uwan karnuka ne kuma dan uwan aladu ne sai ya ce mata tab ya tsoratar da ita ina jin tsoron kar ya zama to kare ne a cikinki ko kuma alade kuma sai ya ce mata ke kin san ta idda ma zai fito wannan abun ga wani abu nan a cikin cikinki kin san ta ina zai fito ta gadan ta bayanki zai fita ta dubura wataƙila in ya fito ta dubura zai kashe ki zaki mutu ko ku ta gaba ko kuma tsaga cikinki zai ya fito nana hawa'u ta shiga tsoro ta shiga damuwa annabi adam ne ya dawo ta ambata masa wannan abin da shedan ya gaya musu ya gaya mata wasu gushe ba suna cikin damuwa shi ma annabi adam ne ya shiga damuwa tunda a lokacin ai ba a san haihuwa ba ya shiga damuwa ya shiga damuwa shedan ya sake dawowa karo na biyu sai ya ce da ita na na hawa ni ina da matsayi fa a wajen Allah ya kamata ku san ni wani ne a wajen Allah shedan fa yake gaya musu sai ce to ni na roƙi Allah wannan ɗan da yake cikin cikin ku ya mai da shi mai kyakkyawan halitta kuma ya zama ɗan adam irin ku kuma na roƙon muku Allah ya sauƙaƙa muku haihuwar in za ki haife shi ki haife shi cikin sauƙi to amma ina so ki sa masa suna Abdul Harith ina so ki sa masa suna Abdul Harith to daman sunan Iblis a cikin mala'iku sunansa Harisu dan da ai shi Iblis yana cikin mala'iku ne to sai dabara sai ce ku sa masa Abdul Harith ma'ana bawan harisu kenan bawa na ne shi a makircin shaidan kenan ta gaya ta a nana ya gaya wa shi ita kuma da adam ya zo ta gaya masa to annabi adam ya ce ba mamaki wannan mutumin ne da ya sa aka kore mu daga gidan aljanna ba mamaki shi ne sake dawa zai daɗa yaudaran mu iblis sai sake dawa gurin nana hawa karo na uku malam bai gushe ba dai bai rabu da su ba sai da ya yaudare su da ya yaudare su wato sai suka sa masa suka sa masa da suka haifi dan sai suka sa masa suna Abdul Harif suka sa masa suna Abdul Harif to anan sai Allah ya ce falamma atahuma salihan yayin da Allah madaukin sarki ya ba su da basharan sawiyan lafiyayyen da mai kyakkyawar halitta ja'alalahu shuraka'a sai suka sa masa abokin tarayya fi ma atahuma a cikin abin da Allah ya musu na arziki sai suka yi masa abokin tarayya shi Allah shi ne Allah ga shi ɗan kuma ya zo ya ce a ce wannan ɗan bawansa ne fata'ala Allahu amma yushrikuna Allah ya ce ya tsarkaka ya girmama da barin abinda wato suke hada shi da shi wajen shirka to a nan gurin malamai sun yi magana dangane da wannan riwaya wanda yanzu yanzu na karanta muku an kawo asaru maganganun malamai da yawa dangane da kisar haihuwar na na hawa nan to amma da yawa malamai sun soki waɗannan riwayoyi saboda gaskiya akwai suka akan shi annabi adam din alayhi salatu wassalam kuma wallahu alam suna daga cikin maganganun ahlul kitabi su waɗannan riwayoyi wannan riwayar ma da na faɗa ɗin suna cikin maganganun ahlul kitabi wanda annabi ya ce idza haddathakum ahlul kitabi fala tusaddiquhum wala tukadhibuhum idan ahlul kitabi suka ba ku labari to kar ku kareta su kar ku gaskata su kenan wannan labarin ba za a gaskata ba ba za kuma a kareta ba labarun da suke zuwa mana daga ahlul kitabi sun kasu kashe uku akwai wanda mun riga mun sani mun san gaskiyarsa da riwayoyi ingantattu kun ga wannan za mu yi aiki da shi akwai wanda kuma mun riga mun san ƙaryarsa riwayoyi ingantattu sun ƙaryata mana riwayar cewa ba daidai ba ne to kun ga wannan ba za a yi aiki da shi ba to akwai kuma cikin maganganun ahlul kitabi wanda an yi tawakkufi ne an yi shiru ba wanda ya isa ya ce daidai ne ba wanda ya isa ya ce ƙarya ne to malamai suka ce wannan riwayar da na faɗa ɗin nan yanzu tana daga cikin wato wanda ba a san gaskiyar maganar ba haka ɗin ne haka suka yi da shaidan ɗin ya ce su ce abdul harith kuma suka saka ɗin ko kuma haka ba ne ba ka dalilin ƙaryatawa ba ka dalilin gaskatawa annabi ya ce labaran ahlul kitabi wanda gaskiyarsa bai zo muku a addinin ku ba kada ku karyata hannan kusan nan kuma kada ku kada ku gaskata to ya za a ce malaman da suka yi wannan riwaya din kuma fa to malaman da suka yi wannan riwaya sun ɗauki cewa wannan riwaya tana daga cikin riwayoyin ahalul kitabi da za mu gaskata ne shi sa malaman tafsiri suka kakkawo su a cikin tafsirinsu ko ba haka ba ne to amma da yawa yawan malamai sun ce lalle wannan riwaya to tana cikin abubuwan da wato ba za a karyata ba za a gaskata ba sannan da aka ce falamma atahuma salihan yayin da Allah ya ba su ɗa salihi ja'ala lahu shuraka'a sai suka sanya wa Allah abokin tarayya to kenan wannan yana nufin da annabi Adam da nana Hawwa sun yi shirka Imam Ibn Kathir ya kawo cikin tafsirinsa sa yake cewa lalle wannan falaisa almuradu min hada siyaqi adam wa hawa to a wannan jerin gwanan zance gaskiya ba falamma ata huma ba adamu da hawa ake nufi ba wa innamal muradu min zalika almushrikuna min dhurriyyatihi ana nufin mushrikai ne na zurriyar annabi adam ma'ana an fara ambaton annabi adam da hawa a farkon kissan dan shine uba sune uwa da uba sune asali kuma idan ɗanka ko jikokinka suka yi laifi wani lokacin sai a danganta laifi gare ka amma ba wai don cewa annabi adam da hawa usu suka yi shirka suka sanya wa Allah abokin tarayya ba ban sani ko kuna fahimta na kenan wannan falamma ata huma salihan to ba ana nufin adamu da hawa'u ba a ana nufin mushrikai kafirai cikin zurriyar annabi adam alaihi salatu wassalam shi yasa ma Allah ya ce dan ma ku gane ba Adam da Hawwa ake nufi ba a ƙarshen aya sai Allah ce fata'ala Allahu amma yushrikun bai ce fata'ala Allahu amma yushrikani ba tunda da su biyu ne sai ya ce fata'ala Allahu amma yushrikan to amma da yake zurriyar annabi Adam ne ake nufi suka yi wa Allah shirka suka yi wa Allah abokin tarayya shine yace Allah ya tsarkaka ya kuma girmama ya kuma ɗaukaka dangane da abin da suke hada shi da shi wajen wato shirka kawai dai an ambaci adam da hawa'u ne a matsayin tauti'a da matsayin wato kamar shimfiɗa ne amma ba wai ana nufin wai da annaba adam da na hawa'u wato su suka yi wannan ba to shi yasa wasu malaman ma suka ce kawai falamma ata huma salihan dinnan ana nufin huma dinnan da yahudu ne da nasara tunda lamirin mutum biyu ne wasu kuma suka ce a'a kafirai ne duka na duniya aka ambace su a nan gurin suke sanya wa sunan 'ya'yansu abdulaziz da abdullata da abdulmanat suka yi wa allah shirka kaga anan ai sun hada allah ne da wani to da yawa malamai sun janye wannan lamiri da kautar da shi daga kan annabi adam da hawa kuma wannan shine rancen da yafi inganci to shi yasa ma Allah ya ce mai ayu shiriku na ma la yakhluqu shay'an
أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون Allah yake cewa ayyushrikuna ma la yakhluqu shay'an yanzu su fi sabilillahi za su zo su rinka shirka suna hada Allah da wani abun bauta wato irin abun bautan da bai isa ya halicci komai ba abun bautar da ba sa iya halittan komai kuma su ma halittan su aka yi ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun a hada iblis da Allah Iblis ɗin da ba zai iya yin halittan komai ba ko a haɗa gumaka da Allah gumakan da ba su isa su halicci komai ba wa hum yukhlaquna alhalin su ma halittan su aka yi Iblis ɗin ma ba bawan Allah bane ba gumakan ma ba halittan Allah bane to ya za ku yi ku haɗa Allah da abin halittarsa wala yastati'una lahum nasran irin gumakan da ba su isa su taimaka muku ba la tansuru man ata'aha duk wanda ya bi gunki gunki baya taimakonsa da komai aikin banza ne kawai wala anfusahum yansurun kuma gumakan da ba sa iya taimakon kansu da kansu yanzu gunki da zaka zo da itace ka rinka jibgarsa bai sai hana kansa bai sai hana ka ka doke shi ba da zaka dauki kananzir ka zuba wa kafiri ka dauko ashana ka bi shi ka kyasta masa sai dai ya kone tsinanne to in dai shi Allah ne to ya hana ya hana ka ka zuba masa kana zuka kona shi mana kaga wannan abun buga misali ne da hankalin mu ya kamata ya dauka da fa a jahiliya malam wani gunkin na dabino suke yin sa dabino suke dabino ne za su yi mutum mutumin dabino wai shine gunkin su zo su sa masa zinari da azurfa a idansa da hannunsa su zo su zauna suna masa bauta yayin da wato wato yunwa ta kama su gari suka yi brok ba abinci sai su zo su kama gutsure shi su cinye shi tas gaba daya ko a taɓa yin allah da ake cinyewa kaga ya zama shirme kudan rage karfin ta to shi ne allah ya ce wala yastati'una li anfusihim nasran ba za su iya wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun ba za su iya taimakawa kansu ba to ai kaga wannan ai kyakkyawan hujja ne cewa ma bai kamata mutum ya zo yana bauta wannan Allah ba duk wanda yake bauta gunki ai yayi hasara ba karamar hasara ba to sai Allah ya ce mai kuma
وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون الله يكي وإن tad'uhum ila huda idan kun kirayi mushrikai kafirai yan uwan iblisu abokanansa almajiransa kuka ce ku zo ku bi musulunci la yattabi'ukum ba za su bi ku ba sam duk inda mai goyon bayan iblis yake ai baya bin wanda yake kiran su zuwa gaskiya kamar da Allah ce wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawun mawaka halakakku tababbu su suke bin su ai sawa'un alaikum Allah ce daidai ne akan ku a da'autumuhum kun kira su ne ila addini zuwa addini am antum samitun ko ko dai kun ma yi shiru ne ba ku kira su ba wallahi ba za su yi imani ba sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun ko kai musu wa'azi ko ba kai musu wa'azi ba wallahi ba za su yi imani ba haka suke wa in tad'uhum ila al-huda la yattabi'ukum ko kun kira su zuwa shari'a ba za su bi ku ba to shine sai Allah ya ce kuma me
إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين sai Allah yake buga misali yake cewa innal ladina tad'una min dunillah ya ku bayin Allah waɗanda kuke kira ba Allah ba gumaka ko ɗan adam da kuke bautawa a kabari ko wani shehi ko wani waliyi ko wani akar makallahu duk wanda ake masa bauta a irin wannan zamani da wancan lokaci ibadun amsalukum bayi ne fa irin ku ba ku da bambanci mutum ne yana da duwawu kana da duwawu yana kashi kana kashi bakinsa guda bakinka guda kafar hancinsa kwaya biyu naka kwaya biyu yatsunka na hannu goma na sama kwaya goma kuma yana jin yunwa kana jin yunwa yana jin ishirwa kana jin ishirwa to don me zaka je ka bauta masa da me yafi ka ai ya kamata wanda zaka bauta masa din akwai wani priority tsakaninka da shi akwai wani fifiko yana sama da kai da wani abu to babu dan uwanka ne ya za ku zo kuna bauta wa wani Allah ibadun amsalukum yani annaha mamlukatun amsalukum su ma mallakan su akai su ma bayan Allah ne duk yanda suke sai sun kai neman taimakon su ga ubangiji to ya za ku zo kuna bauta musu annahum musakharuna muzallaluna lima urida minhum su ma sai yadda Allah ya yi da su mutumin da shi ma sai yadda Allah ya da shi to ya zaka mai da shi Allah to shine kuskuren da yan uwa suke su je gindin kabari suna ta roƙo a basu a basu a basu kuskure ne ba yanda za a kabari ya baka wallahi ko kuma wani mutum ya mai da kansa wani Allah kana kiransa shirme ne bata lokaci ne Allah yake cewa fad'uhum to ku kira su falyastajibu lakum su amsa muku in kuntum sadiqina inda gaske ne ku kira su ba juninka kiran kabari ba ba juninka bauta kabari ba to kaje ka kira shi in ya isa ya amsa ma ba juninka bauta gunki ba to je ka kira shi in ya isa ya amsa ma za ku kira su amma Allah ne mai amsawa to baya ma ji innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wala ijtama'u la wa in yaslubuhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون Allah ce waɗanda kuke kira wanda kuke musu bauta ba su isa su halicci komai ba daidai da kuda ba su isa su halitta ba yanzu wanda ba zai iya kera kuda ba ba shi da industry na manufacturing ɗin kuda shi za ka bautawa? to ai guda ma babba ne ko sauro sauro ba su isa salita ba yanzu wannan kwaron da yake yawo gashi na jikin kwannan wallahi da duk duniya za su yi tarayya da technology da sciences din su yi irin sa kwaya ɗaya kawai ba za su iya yi ba fi sabilla kiyashi duniya gaba ɗaya da technology da sciences ɗinta da kwarewa su yi kiyashi irin dan ubangiji wallahi ba za su iya yi ba sun yi wani mutum irin robot din nan wanda ake amfani da da da da remote ake abin nan sa aka yi shi sifan mutum ya je da koma kaya kawo ma amma an gan shi abin ba kyan gani karfe ne kurin ku yi ku yi tsoka da jini mana da kashi ko ba ka bane kuma yayi magana irin na mutane ba za ku iya yi ba da haka ku daina bauta wani ba Allah ba kada an za ka faɗi ka kira wani akwai wanda za su faɗi sai su kira wani shehu ko a kira namu na sakkwato shehu usmanu ko kuma a kira tijjani shehu tijjani ko kuma a kira abdulkadiri shehu abdulkadiri kowane ƙasa kuma da irin shehunan da suke kira mu yanzu nan waɗannan su ne ake bi to su ake kira in ka je kuma wani gari to su ma kuna wasu suke kira to duk ku ajiye su gaba ɗaya ku kira Allah ba shi kenan kun huta ba yanzu in ka kira shehu usman dan hodiyo shekara ɗari da nawa mutuwarsa misali to yaya za a yi taso daga kabarinsa ya zo ya taimake ka kai fi sabilillahi kana nan kaga hankali ma bai zai dauka ba amma ka kira Allah wanda ke shine mai juya duniya gaba daya ibadun amsalukum fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin ku kira su su amsa muku inda gaske ne babu wanda yafi kowa bata wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yawm alqiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin ba wanda ya fi kowa bata irin wanda yake kiran wani ba Allah ba wannan shi ya fi kowa bata ka zo ka kira wani ba Allah ba ai kaya asara kuma ranar tashin alkiyama fa wato za a yi uwar watsi da waɗanda suka kira da wanda aka kira su wanda aka kira sun za su ce waye ce ku kira mu za su kai ƙara gurin Allah su ce Allah ba mu muka ce su kira mu ba su kuma za su ce Allah mun kira su muna tsammanin za mu samu sai Allah ce to ku je gurin su su ba ku kun kira su suna tsine muku duk wanda ya kira shehu abdulkadir ranar tashin alkiyama sai ya tsine masa kuma sai ya yi uwar watsi da shi haka duk wanda ya kira shehu tijjani haka duk wanda ya kira shehu usmanu dan fodiyo ku kira Allah kawai ku huta alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ce ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun to Allah rahma sai ce mu
ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون Allah madaukakin sarki ya fusata yace waɗannan da kuke kira ga abin buga misali in za ku iya hankalta ku gane alahum arjulun yamshuna biha gumakan da kuke roƙo ba Allah ba ku je ku tara gumaka kuna bauta musu ba Allah ba shin suna da kafafuwa ne da suke tafiya da shi idan ma mutane ne masu rai kuke roƙo shin kafafuwan da suke tafiya da shi su suka halici kafar ko ku tashi suka yi suka gansu da kafa am lahum aidin yabtushuna biha gumakan da kuke roƙa suna da hannu da suke iya kama abu abu yana nan dogogo a kafe shakwar haka a tsaye me zai maka bai da hannun da yake kawai ka saka masa haka aiki a tsaye har duniya tashi a tsaye hannun yake ba zai iya yi komai ba am lahum a'yunun yubsiruna biha to suna da ido da suke gani nasu am lahum adhanun yasma'una biha kai wai ko suna da kunne ne da su suke ji da shi suna da kunne akwai gunkin da zaka zo ka same shi ga masa magana ta kunne ya ji malamai suka ce kudratul makhluqi na takunu bi hadhihi aljawarihi wal alat gaba ɗaya abin halitta ikon su ya ƙare ne a cikin waɗannan gabai da aka faɗa duk tutiyar ɗan adam duk tutiyar abin halitta ko dabba ko ɗan adam iyakacin abin da zai alfahari da shi su ne waɗannan abubuwan kafa hannu ido kunne su kenan duk wanda aka ce wai abin halitta ne ba yi da waɗannan to me saura ko kiyashi ne za ga yana da wannan ko sauro ne za ga yana da wannan haka ɗan adam ma to wannan shine abin da ɗan adam abin halitta yake da gadara da shi to gumakan da kuke bautawa to su matsayin su ma basu ma kai abin halitta ba ballantana su zama su ne masu halittar ya za ku zo kuna bautawa ma'adum abin da babu shi ku lidu'u shuraka'akum gaya musu ya Muhammadu ku je ku kirayi dukkan wato waɗanda kuke haɗawa kuke yi musu bauta abokanan tarayya duk ku haɗu mushrikan duniya gaba ɗaya in ji Allah sun makiduni ku je ku mun makirci da kaidin da za ku yi mun gaba ɗaya antum wa hum da ku da su fala tunzirun dan Allah kada ku jinkirta mun ko na minti ɗaya idan har in kun isa da ku da gumakan naku da allolin naku da waɗanda kuke roƙa ku haɗu wuri guda ku yi mun makirci ku shirya mun halakar da ni in kun isa sun makiduni fala tunzirun wa'jilu fi kaidi ku yi gaggawa wajen yin mun makirci da kaidi za su iya ba su iya komai ba sai Allah ya ce mai إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون Allah ya ce inna waliyyi Allahu alladhi nazzala alkitab wa huwa yatawalla salihin ya musu ya manzan Allah lalle kai majibincin al'amarinka shine Allah inna waliyyi Allah lalle majibincin lamarina shine Allah alladhi nazzala alkitab wanda kuma shine ya saukar da littafi littafin nan shine alqur'ani innahu yatawallani wa yansuruni ba ni da mai taimako sai Allah shi yake jibantar lamarina kama ayyadani bi inzalil kitab kamar yadda Allah ya karfafe ni ya saukan mun da littafi ku ku je ku rike mushrikai ku ku je ku rike gumaka amma ni dai wanda nake ji da shi zai bani kariya ya tsare ni shine Allah madaukakin sarki kuma shine ya saukan mun littafi kuma ma wa huwa yatawalla salihina duk wani salihin bawa Allah shi yake jibintar lamarinsa alladhina la ya'diluna billahi shay'an salihai sune ba mushrikai wanda ba su hada Allah da kowa wajen bauta wallahu yatawallahum bi nasrihi Allah shi yake jibintar lamarin su yake taimakon su fala yadurruhum adawatu man adahum adawar wanda ya adawa da su baya cutar da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke musu zance ni dai Allah na rige ko kuma ku je ku kama gumaka wallazina tad'una min dunihi ina jaddada muku waɗanda kuke kira ba Allah ba la yastati'una nasrakum wallahi ba za su iya taimakon ku ba wala anfusahum yansurun to bara ma su iya taimakawa kansu ba wanda bai taimaki kansa ba sai ya taimake ka wanda ya kasa yi wa kansa tsarki sai zo ya wanke maka taka dubarar wanda bai ciyar da kansa ba sai zo ya ciyar da kai wanda bai iya yi wa kansa wani abu sai ya zo ya maka faqidu shay'i la yu'ti wanda bai da abu ai baya bayarwa yanzu makafo shine zai baka idon da zaka gani yanzu kuturu shine zai baka hannun da zaka rike abu haba mutane ai ya kamata ku yi tunani wa in tad'uhum ila al-huda la yasma'u Allah ya ce ka gansu da zaka kiraye su zuwa shirya ba za su ji ba su gumakan ka zo ka ta kiran gunki zuwa shirya ba zai ji ba baya ji wa tarahum zaka gansu ya Muhammad yanzuruna ilaika kamar suna kallon ka wahum la yubsiruna amma wallahi ba gani suke yi ba zaka ga gumakan in ka tsaya gaban su kamar suna kallon ka ko yanzu idan ka je gaban gunki sai ga ya zira ma ido amma Allah ya ce wahum la yubsiruna da zaka je ka bashi mari ba zai iya yin komai ba gashi ya zare ma ido kana zuwa ka doke shi kai mai kutufo sai dai fadi tarahum yanzuruna ilaika wahum la yubsirun gashi suna ganin ka amma ba za ba sa gani da za ka ɗauki itace ka tsikare idan yadda idan nan da yake haka yake baya juyawa kar ka yi tsammanin cewa wato suna da gani gani na haƙiƙa an nazarul haƙiƙi ba su da shi kwata-kwata gashi nan kuna suna kuna fuskantar juna amma ba gani suke ba Allah kiyaye wa hum la yubsirun to shine sai kuma yace mai kuma
خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين Allah ya ce rarrashin manzo Allah ya ce to tunda lamarin haka yake khudil afwa kai afwa kai rangwame yani al afwa min akhlaqin nas wa amalihim min ghairi tajassus kai hakuri kai rangwame dangane da ayyukan mutane da ɗabi'un mutane ba tare da ka bi diddigi ba idan mutane suka baka uzuri to shikenan ka karbi uzurin su kai afwa ka zamanto mai samaha mai jin kai mai kau da kai ka daina bin diddigi da bincike akan abubuwa ka kyale su ka zuba musu ido kai hakuri da lamarin su wa arida anil jahilin kuma ka kau da kai dangane da jahilai wawaye kenan irin su abi jahal da almajiransa ka rabu da su to wannan aya din aka ce nasakata ayatu saifi ayat take magana akan jihadi ta shafe su dan in an ce ka kyale su ka rabu da su kenan ko sun yi wani abu ba za a yake su ba a'a ayat take magana akan jihadi wato ta shafe wannan aya din can Allah ya yabi bayan Allah na kwarai cewa suna da hakuri da juriya wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما idan jahilai suka yi musu magana na rashin mutunci wawan mutum ko jahili ya maka hauka sai salihan bayi sai su ce a'a mu zaman lafiya muke nema ba ma neman tashin hankali yawwa ba ma neman rikici mu yan neman zaman lafiya ne nana aisha take cewa manzon Allah ya kasance lam yakun fahishan wala mutafahisha ba mai alfasha bane ba mai yawanta alfasha ba kuma baya sa a yi alfasha wala sakhaban fil aswaqi annabi ba mutum ne mai yawan hauragiya a kasuwa ba ihu a kasuwa kasan da yawa nassi ya zo hadisi ya zo da yawa ya yi suka akan hayaniya da hauragiya a kasuwa akwai wanda kullum ya je kasuwa sana'arsa ihu maganganun surutu kurum a yi ashar a yi rashin mutunci a yi mai irin waɗannan annabi bai da wannan ɗabi'ar kuma manzo Allah wala yuzzi bi sayyi'ati sayyi'a baya saka mummunan abu da mummuna in ka masa mummuna baya maka mummuna yana hakuri kaga fassarar aya kenan walakin ya'fu wa yasfa annabi yana yin afuwa kuma yana kau da kai hadisin imamu tirmidhi ne ya ruwaito shi kuma yace hadisi ne hasanun sahihun kuma wannan yana nuna mana mu koyi din da annabi sallallahu alaihi wasallam mu zamanto masu juriya da hakuri yayin da aka bata mana dole wata ran za a zubar maka to an zubar maka dole sai kai hakuri manzo Allah yake cewa inna Allah ba'athani li tamami makarimil akhlaq Allah ya turo ni ne don in cikata kyawawan tada ma'ana kyawawan ɗabi'u wa tamamu muhassinil af'al kuma Allah ya turo ni in cikata kyawawan halaye abubuwa masu kyau haka annabi ya faɗa hadisin imamu tabarani duk da cewa a cikin riwayarsa akwai amr bin ibrahim al-qurashi mutum ne wanda yake da'ifi malamai sun rawana nashi imamul bagawi ya ruwaito hadisin a cikin masabihus sunnah da kuma mishkatul masabih da kuma sharhu sunna amma wancan hadisin shi ya inganta da haka dai wannan yana nuna mana mu zama masu juriya masu haƙuri yanzu irin wannan abubuwan da ake wa annabi ai dole a ba shi haƙuri malam rashin kirki da rashin kyautawa da yahudawa nan suke masa to bayan nan sai ya sake ba shi wata ka'ida ya ce da shi mai
وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم Allah ya sake ce da manzan Allah duk lokacin da shaidan ya zungure ka shine wa imma yanzaghannaka min ash-shaytanu nazghun duk lokacin da ka samu ne zunguri daga shaidan fasta'iz billah to ka nemi tsari daga ubangiji dan gaskiya shi dan sai an nemi tsari daga Allah sharrinsa da yawa innahu sami'un alim lalle Allah mai ji ne kuma masani ne kalmar an wato annasku ana nufin kamar zunguri ko kuma waswasin shedan idan shedan ya zo ya sa maka waswasi a zuciya ya nemi ya raba ka da gaskiya ya raba ka da addini ko Allah da kake bi ya so ya kama waswasi a kansa to ka ce a'udhu billahi a'udhu billah duk lokacin da shedan ya taba ka to kai a'uziya wannan shine abin da shari'a ta karantar da mu to sai yace mai kuma innal ladhina ittaqaw idza massahum ta'ifun minash shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun wa ikhwanuhum yamud يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون wannan aya wa in ma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'id billah innahu hu innahu samiyun alim shine asalin a'udhu billahi din nan da ake karantawa daga nan aka samu a'udhu billahi a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim ko a'udhu billahi min ash-shaytani min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi daga nan aka samu a'udhiya ita ce fassarar ta kurin a'udhu billahi minash shaitanir rajim innal ladhina taqaw lalle masu taqawa ana nufin mu'minai idan masahum ta'ifun minash shaitan idan wato shaidan ya shafe su kalmar ta'ifa ana nufin allamma wal waswasa wani waswasi na shaidan ko wani taba na shaidan ya same su tazakaru sai su yi maza su tuna ubangiji sa'id ibn jubair yace abinda ake nufi anan mumini mai tsoron Allah da zarar fushi ya kama shi da ya ji ransa ya baci to sai ya tuna da Allah yana tuno Allah kuma fa yakzimul ghaiz sai ya haɗiye fushin shi sa aka ce duk da mutum ransa ya baci to yayi kokari ya rinka a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim to za ga yayi sanyi shi da kansa kuma koda wani ne ransa ya baci ya gama ɗiban iska zai fashe yana fashi to idan Allah ya tuno da kai kana kusa da shi ka rinka a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim kana koran shaitan wallahi nan da nan za ga ya fara saki ya sauka gaba daya ballantana kuma shi mai fushin ne yake faɗa a ai an gama matarka ta ɓata ma rai ka ce za a yi kaza a gidan nan sai ka tuno Allah sai kana a'udhu billahi min shaitanir rajim a'udhu billahi min shaitanir rajim kun sai ka duka ya kuri danka ya maka abu zaka nike shi sai ka kama a'udhu billahi min shaitanir rajim a'udhu billahi min shaitanir rajim shikenan ku jarraba wannan ko gobe malamai sun san takan dan adam suka ce ko fushi mutum yake ransa ya ɓaci ya gama nuna da fushi to ku yi ƙoƙari ku zaunar da shi iya zama fushin yana yin kar idan da hula a kansa ku ƙoƙari ku cire hular ku ajiye ta in babban riga ne ku ce kaga dan cire babban rigar nan ka dan sha iska yana sauke ta za ku ga yayi relaxing abin yayi ƙasa akwai hikimomi da yawa idan da ruwa mai dan sanyi ku dan bashi ya sha ku ce dan sha ruwa tukunna kafin mu gama a gama musibar yana watsa ruwan sanyi zancen sai ya kare da wahala mutum ya sha ruwan sanyi kuma ya zo ya ci gaba da bala'i da wahala a ɗabi'ar mutum ɗan adam kuma ku gada ku gani haka haka malamai suka ce ayi to amma lokacin shine in mutum ya sha fushin manta shedan din sai ya manta kaka ce a'udhu billahi nan ai gani ma zaka yi dan me ma zaka ce a'udhu billahi nan kawai a barka ka caje mutum har shedan kenan to Allah raba mu da sharrin shedan bayan Allah na kware masu takawa in shedan ya taba su cewa suke yi suna tuna Allah shine tazakkaru sai su tuno ubangiji um, imam mujahid yake cewa kuma duk yana cikin ma'anar ayan nan bayan Allah na kware suna tuna za su yi sabo duk mutum ya tuna zai yi sabo sai ya tuno Allah da ya zo zai yi sabo in ya tuno Allah tazakkaru shikenan sai sai tuna Allah sai ya daina fa idahum mubsirun sai gashi Allah ya nuna musu suna ganin mawaƙi a khatayahum wuraren kurakuransu sai ga Allah ya nuna ma kuskurenka kana tuna Allah mubsiruna sai ka ga ga kuskurenka sai ka tuno sai ka tunani shikenan sai ka kauce wa wannan kuskure wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayy Allah yake cewa ƴan uwan shedan cikin mushrikai suna taimakon ƴan uwansu yamuddunahum fil ghayy suna taimakon suna ƙara musu bata shine ghayy يزودونهم في الضلالة سنا قارا سنا قارا يزيدونهم في الضلالة su ƙara musu ɓata su yi musu guzuri kuma na ɓata ɗin shi ne yamudduna fil ghayyi thumma la yuqsirun kuma ba sa kamewa da hana su ɗin su fada cikin ɓata aya tana nufin cewa abokanan wato duk mutumin banza shaidani dan uwansa zuga shi yake sharri sannan baya takaitawa wajen yin sharrin kuma baya daina zuga dan uwansa wajen yin sharrin sai kaga mutum ƙara sharrin yake yi shine thumma la yuqsirun kaga dan adam yana ta aikata barna amma baya takaitawa akan bar aikata barna saboda shedan ya abokance shi mutum yana da wannan shedan ma yana da wannan dabi'a din thumma la yuqsirun to Allah kiyaye mu to sai ya ce me kuma
وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون الله yake ba mu labari dangane da ɗabi'ar kafirai da suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa idza lam ta'tihim bi aya idan baka zo musu da wata mu'jiza ba ko wata aya ba kamar misalin in sun buƙaci annabi ya kawo musu wani abu daga Allah eh lalle in kai annabin ne da gaske lalle Allah ne ya turo ka to a kawo mana wata aya mana mu gani to idan annabin bai kawo ayar da wuri ba qalu sai su ce laulajita baitaha to kai ma ka kirkira mana ka kawo kawai shine laulat shabaitaha to kai ma tunda annabi ne ba shikenan ta bangaren ka ba sai ka kawo ba kawai subhanallah to kun ga wannan dan ai suka ne tunda ubangijin bai kawo ba kai ma sai ka dan kirkiro kenan ashe annabin ma yana kirkira kenan inda ya yadda ya kirkiran sai su ce to ashe daman kai kake kawowa daga wurinka ba daga wajen Allah ba ne izgilanci ne wannan suka ne ga annabi laulaji ta baitaha ina ma da ka kawo mana daga gurinka larabawa sukan ce ijtabaitul kalama ijtabaitul kalama suna nufin ikhtalaqtuhu ni na kirkiri abu ijtaba ana nufin kirkiran abu suna tambayan annabi ya ba su mujizozi ko ayoyi don kure su kure shi ta annuti idan abin ya yi jinkiri Allah bai kawo ayoyin ba ko mujizar ba ta zo ba sai su ce to ka kawo mana daga gare ka halla ahdathtaha wa ansha'ataha min indina nafsika to sai Allah ya ce ka gaya musu ya Muhammad kul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi ni fa ina bin abin da aka min wahayi ne daga Allah ba daga gare ni nake kirkira ba ka gaya musu Allah kake bi hada basairu min rabbikum to wannan fa wa'azi ne da hujjoji da bayani daga ubangijin ku ba daga gare ni ba shine min rabbikum wa hudan wa rahmatun kuma wannan bayani na wa shiriya ne jin kai ne da qaumi yu'minun ga mutanen da suke masu imani in dai ku mu'minai ne masu imani ne to ku yadda abin da nake faɗa daga Allah ne ni ba daga ra'ayina ba ne to jama'a wannan aya din abin da zamu iya fahimta tana nuna mana cewa ashe kafirai cikin isgidancin sa suna jifan annabi cewa yana kirkiran wani abu daga gare shi sannan kuma aya tana nuna mana ashe shi kansa annabi ba ta kansa da kan kansa yake abu ba daga ikon Allah ne da kudurar ubangiji wahayi ne wa ma yantiqu anil hawa إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى النبي بايا كيركير أبو دغغريش إنما أتبع ما يوحى إلي نما وهي نكبي to kenan wannan yana nuna mana babu wani malami kuma da zai zo yanzu dan ya zama malami ya tumbatsa ya zama hamshaki saboda ana girmama shi ko dadewansa yana malanta ko yana da ilimi ya zo kirkiri wani abu ya kawo mutane da sunan addini su yi a'a to annabi ma an ce ga shi ya kirkiri wani abu daga gare shi ya ce a shi ma wa'ayi yake bi to kaga ashe addini ba ra'ayin dan adam kowane malami sai dai je karanto cikin qur'ani abinda qur'ani ya faɗa ya zo ya gaya muku yayi sharhi yayi bayani tunda shi yana da ƙarin fahimta sama da taku amma ba wai mutum ya zauna a gida ya nade dogon carbi ya daura rawani yadi arba'in ko hamsin kudin ya zo ya ce mutane wai aje a yi kaza a yi kaza in an yi magana ya ce falala ne ya aka yi mun yi mafarki ne an gaya mana a'a babu wannan a shari'a akaramaka Allahu ba mu aya Allah ne ya ce ayi alal aini war ra'as wallahi zamu yi annabi ne ya ce ayi alal aini war ra'as zamu yi amma mutum ya zo kirkira ba ya ce mutane ku yi irin abin da ake sa mutane a ce mutum ya je ta wani addu'a ko wani zikiri ko wani salati salatin da babu shi a riwaya babu shi a aya babu shi a hadisi ya kamata mutane mu yi wa kanmu adalci wallahi duk abin da aka dora ka aka ce ka je ka yi yanzu ga annabi fa aka ce ya ce shi ma din wahayi ake masa to wannan ita ce da'awa ta kwarai mutane kada ku yi aiki da abin da ba wahayi bane ku yadda a dora ku akan ra'ayi a ɗora ku akan wahayi ra'ayi ni din nan fa zan iya zuwa in faɗi ra'ayina da ya saba muku ba za ku yadda da ni ba dan ra'ayina ne ku faɗi naku ni ma na faɗi nawa to amma addini in na gaya muku dole ku bidan ku ni ma ba ra'ayina bane ra'ayin Allah ne da manzon Allah amma in zan ajiye aya in ajiye hadisi kurin zo in loda ku akan ra'ayina ba lalle bane mu ittifaki da ku gaskiya za mu iya samun sabani tunda ana samun bambancin ra'ayi tsakanin ɗa da uba ana samun bambancin ra'ayi tsakanin ainihin mata da miji kai ana samun bambancin ra'ayi tsakanin harshe da haƙori kaji wata ran suna gatsar juna ka rasa yadda za ka yi da haka kar a ɗora mutane akan ra'ayi kuma da wannan muke faɗa muna gaya mutane ya kamata ku zama masu yancin addini in kun lura da kyau ku nutsu da kyau wallahi akwai mutanen da da'awar ta sunnan ne ake yi lalle a bi sunna a bi alkur'ani da hadisi amma a fakaice fa suna bautar da mutane addinin nan yana da yanci kuma shi malami fa ba a ce ya ninkime mutum ya hana shi sakat sai abinda ya ga dama mabiyinsa dai ba dole a sake maka mara a baka dama kai duk abin da kai inda ba Allah ka saba ba kana da yanci to gaskiya fi sabilillahi wasu abubuwan da ake sa mutane suna yi akwai abubuwa da yawa da za ga ana da awan sunna Allah ya ce annabi ya ce an ce wa mutane su yi kuma babu hujja a kai kaga wannan ba daidai bane wallahi kuskure ne misali guda yanzu kaga da ana tafiya akwai masu yin sallama ɗaya akwai masu yin sallama biyu an ta jawo hadisai bukhari muslim abu dawud da tirmizi na sayi ibn maja aikin manzan allah yau da gobe ya tabbatar annabi yana yin sallama guda biyu ne a cikin sallah kuma akwai hadisan nan sai dai ra'ayi tsagoransa da son zuciya mutum ya ce ba zai yi ba don saboda 'yan bangaren kaza ne suke ni ba zan yi ba wannan kuma wannan shine tun farko da mu muka yi ta faɗa muka ce ba daidai ba ne kaga wannan babu yancin addini a ciki kaga akwai ra'ayi to alhamdulillah Allah ya so ya zo ya sa aka haɗe a tafiya an fahimci juna to akwai masallacin da aka zo wani ya zo ya sallama ɗayan aka kawo masa kwairi ya yi sallama biyu aka ce waye ce kai ai ba a aiko daga national ai ba fi sabilillahi wannan daidai ne yanzu sallama guda biyun sai daga national ai kuma an ce kai sallama biyu to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai hadisin bukhari da muslim kana bauta Allah ko kana bautan national kaga ba daidai bane wannan ku yi hakuri fa ni ma ina jin zafin abun amma kai ma zaka ji zafi amma gaskiya ce ko ba dade ko ba jima za a dawo kuma ko me mutum zai faɗa akan wannan din zai iya faɗa yana da yanci amma ita ce gaskiyar kwaya ɗaya musulmi ya kamata ya zama yana da yancin addini kuma wajibi ne malamai masu da'awa ku ji tsoron Allah ku daina bautar da mabiya duk abin da ya tabbata Allah ya ce annabi ya ce a bar mutane su yi hadisi ya zo cikin bukhari ya zo cikin muslim ya zo abu dawud ya zo tirmidhi an yadda da an yi kuskure saboda an shedan ya riga ya shiga wannan kowa ya da kurakure da dama kowa ya yafe wa kowa an yafuwa an manta abubuwa sun gabata sun gudana shikenan afallahu amma salafa abin da ya gabata Allah ya yafe to kuma wani yanzu ya zo wannan uwa dogaro da hadisin bukhari muslim abu dawud da abin da annabi ya ce kuma yayi kuma an ce masa wai dan me zai wai ai ba ai ko ai ba to yanzu wannan kuma addini ne shi kuma ba addini bane ra'ayi ne kuskure ne so sai a gyara kur hada wasalam kuma na faɗa a wa'azin da na yi na na cikin gari a bakin cross cewa alhamdulillahi malamai sun sha wahala kuma an yi ƙoƙari tun najeriya babu wata ƙungiya mai ƙwari mai ƙarfi irin ƙungiyar izala amma aka yi shige da ficen da aka yi aka datsa ta saboda wata manufa wasu da suka yi wannan abun sun gani sun yi din suna son su ci wata biyan bukata Allah bai ba su dama ba yanzu din Allah ya karkato da zukatan dattawan malaman ba su mutu ba suka ga cewa abin da aka yi nan ba daidai ba ne aka dawo aka hadu aka yafi aka ce a kaunaci juna ka daman duk tare ake gari ɗaya ake mu'amala ɗaya ake tare ake tafiya wa'azi ɗaya ake daman duk ɗaya ne ba a rabu ba da amma da wani dalili ya zo aka raba aka yi ta tafiya aka yi ta wahala wasu ga mutu a haka aka yi ta kafarta juna mu kuma mun faɗa dama mun ce wallahi tallahi ba kafirai ba ne muna da kasa daga na har shekara biyar ɗan kaza ba kafiri ba ne ɗan kaza ma ba kafiri ba ne ɗan kaza musulmi ne ɗan kaza ma musulmi ne mu mun faɗi wannan kuma muna kan shi saboda dogaro da Allah ya ce annabi ya ce kuma yanzu ma da aka zo aka haɗu ba wanda ya wanka ko kuwa ba wanda ya wanka ko akwai wanda ya wanka tunda da kafiri ne a ce to to ai to sai ku yi wanka tunda ku da kafire ne ko kuma kuma ku ba wanda yi kaga wannan ya nuna cewa me san zuciya ne ya shiga da shedan kuma alhamdulillah an kori shedan kuma addu'an mu Allah ya karba ba abinda ba a gaya mana ba a garin nan wallahi wani ya sha iska na rantse da Allah wani na riga shi ma shiga izalar a garin nan da su wallahi wallahi wannan ai munafurci ne kurin mutum ya zo yana mai da mutane baya dan me za a haɗu ba za a haɗu din ba kaza kaza in za ka tafi garin ku ka tafi ai nan ne garin mu nan aka haife ni dan ungon shudari ne ni aka yi ta faɗa abin da aka faɗa sai gashi kuma abin da muke faɗa Allah ubangiji ya tabbatar mana alhamdulillah buri ya cika du Najeriya kuma kuma yanzu munafukai suna nan kamar za su mutu kuma tafiya tana nan yanzu programs abubuwan da za a ci gaba da yi ana tafiya a haɗin nan suna nan da yawa to abin da nake so in faɗa wasu za su ji kunya abin da ya sa shi ne a'a na cikin gida nake faɗa fa ba na gefe ba masu jin kunya da sun kunyata yanzu akwai munafukai a gwamnati suna nan suna kulle-kulle sai sun daɗa rabawa akwai tsinannun jami'an gwamnati matsiyata masu neman kawo rikici a cikin al'ummar musulunci suna nan suna shige da fice sai sun daɗa baza izala kamar yadda da suka baza ta akwai manya cikin manyan ƙasa waɗanda suke da hannu wajen lalle sai sun baza wannan haɗuwar fa america ingila fa tana da shi is recorded fa yana nan a rubuce tuntunin an kai wa su obama su wannan ga wata ƙungiyar addini fa ta fa a fa ta yi kwari a najeriya ana nan ana ta karantawa ya za a baza to shi yasa gwanda mu fara gyaran gida tun yanzu akwai wasu wadda har yanzu akwai gyaure-gyauren datti-dattin nan da aka kora a tattare da su wani har yanzu baya iya sakewa ya yi wa uwan sallama gani yake yi fa in fa har yanzu ba musulmin bane to kaga wannan dole mu yaki wannan gaskiya ne akwai wanda har yanzu saboda tsabar aƙidar da ƙabilancin wallahi baya iya barin masallacin sannan dai ba zai je wani masallaci ya sallah ba saboda shi fa har yanzu bai gama gamsuwa ba wallahi akwai wanda aka yi masa magana ce malam ya zaka matsanta mana ai saman ba a gama haduwa ba yanda ka san wato mutane sabanin suke nema daman to duk wanda ya faɗi wannan ya ci karo da abin da ƙungiyar izala take tafiya a kai kuma ba mai son izala bane kuma ƙarya yake ba dan izala gaskiya bane dan wannan bittifaqil ulama gaba daya duk wanda ya kawo abu ya dawo baya to wannan din ba dan izala bane na gaskiya dan wani abu ne daban da haka duk wanda yake da wannan ɗabi'ar da halin ya kokari ya gyara ku san da wannan kuma don Allah mutane su ji tsoron Allah su gyara dan a kunyata makunyata a kunyata abokanan gaba a kunyata makiya ba ku da sa'a ba ku da buri a rayuwarku irin musulmi su haɗu ba haɗuwar musulmi wuri guda su yi aiki wuri guda ba ƙaramar riba ba ce ku kun riga kun sani to mu kuma wannan shine abin da muke kai kuma shine muke daɗa kira muna maimaitawa da haka don Allah muna kira ga yan uwa su ji tsoron Allah su gyara mu'amalarsu su kuma duk inda gaskiya ta tabbata to shine da awar sunna din ai in gaskiya ta tabbata a bita ko da wani baya so Allah ubangiji muke roƙo ya gyara mana mu je malam
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون sai Allah ya zo yake kira kuma dangane da muhimmancin girmama Qur'ani da mutunta shi wa idza quri'a alqur'anu idan an zo karanta alqur'ani fastami'u lahu ku saurari alqur'ani ku shiru wa situ ku nutsu kamar yadda kuka yi shiru yanzu kuka nutsu kun misalta umarnin Allah la'allakum turhamun wannan din shine zai sa ku samu rahama da jin kai ku daina surutu ana karanta alqur'ani ku daina kunna kiɗa ana sa ƙur'ani ana jin kiɗa bayi da kyau malamai sun yi saɓani dangane da sababin saukan wannan aya wasu sun tafi akan cewa ana nufin in ana sallah in dai ana karatun ƙur'ani a sallah to kowa ya shiru kenan in ba sallah ake ba kenan za ku iya magana a wannan ra'ayin wannan ra'ayin na abu huraira ne ya ce su sahabbai sun kasance idan ana yin sallah ne ana karatu sai su yi ta magana da junansu lokacin ba a hana yin magana a sallah ba fa umiru bis sukuti wal istimta'i ila qira'atil qur'an sai aka ce su shiru kuma su saurari karatun alqur'ani wasu mutanen suka ce a'a wannan ayar wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu tana nufin idan kuna bin liman sallah to ku din ku daina bayyana karatu liman yana karatu kuna yi liman yana karatu a bayyane kuma kuna yi a'a in liman yana sallar magariba ko yana sallar asuba ko yana sallar isha'i kaga yana karatu a bayyane to kuma ku daina yin karatu ku shiru ku bi shi an ruwaito daga zaid ibn aslam daga babansa daga abu huraira yake cewa wannan aya wata riwayar ta abu huraira kenan yace wannan aya ta sauka ne akan wasu sahabbai ne annabi yana yin sallah yana karanta alkur'ani sai su ma suke daga sautin su bayan annabi yana karatun sallah sai aka hana su aka ce ku shiru a wata riwayar aka ce a'a idan an zo ana yin sallah ne da zarar an ambaci aljanna sai su ɗaga sauti suna ta cewa Allah ya bamu aljanna Allah bamu aljanna idan kuma an ambaci wuta sai su ta ɗaga sauti ana fa yin sallah Allah karba mu da wuta Allahumma inna na'udhu bika min nar Allahumma ajirna min khizyin dunya wa adhabin nar to sai aka ce a'a tunda ana karatun Qur'ani ne aka ambaci wuta da aljanna to ku shiru ka ku yi magana wasu suka ce wannan shine sababin saukan wannan aya din har ruwaito daga abdullahi dan mas'ud ya ji wata rana wasu mutane suna karatu tare da liman yayin da ya juya baya sai shi amma ana lakum an tafqahu yanzu ku har yanzu ba ku da fiqihu ba ku da fahimtar addini wa idza quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu in ana karanta alqur'ani ku saurari alqur'ani ku shiru mana kama amarakumullah kamar yadda Allah ya umarce ku wannan shine ra'ayin al-Hasan al-Basri da Imam Zuhuri da Ibrahim an-Nakhai cewa wannan aya dai tana magana ne akan in ana yin karatu a sallah a daina daga sauti liman yana karatu daga Sa'id ibn Jubair da Ata da Imam Mujahid kuma suka ce ayar ma dai tana magana ne akan hudubar Juma'a idan liman yana hudubar Juma'a ya jawo ayoyi da hadisai ku yi shiru ba a surutu in ana hudu ba ayat tana magana ne akan hudu ba a wata riwayar aka ce a'a ana nufin ba hudu ba juma'a kadai ba da hudu ba karamar sallah da hudu ba babbar sallah da hudu ba juma'a in dai liman yana hudu ba to ku daina daga sauti kuna magana ba wai sai qur'anin kadai ba in dai ana hudu ba shi kuwa Umar ibn Abdul Aziz ya ce a'a ai ayat tana da fadi ayat tana nufin wajibi ne a saurari dukkan wani mai wa'azi al'insatu li kulli wa'izin duk wanda ya zo yana wa'azi aya tana magana akan a saurari masu wa'azi da karatu ba a hayaniya idan ana wa'azi ba a surutu shiru ake to amma zancen da ya fi inganci kun ga wannan rayuka ne da dama to abin da ya fi inganci malamai suka faɗa kamar da imamu bagawi ya faɗa cikin tafsirin sa cewa wannan aya tana magana ne akan karatun sallah saboda ayar ai ta makka ce wannan ayar da muke karanta wa idza quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu yar makka ce sallar juma'a kuma da maganar hudu ba sallar juma'a ba a wajabta ta bai sai a madina to tunda ayar ta makka ne kaga kenan ba tana magana ne akan hudu ba ba tana magana ne akan da sallah to sai suka ce amma an yi ijma'i malamai sun yi ittifaki din cewa duk lokacin da liman yake huduba ko ake karanta alkur'ani ko a cikin sallah ko wajen sallah to wajibi ne a shiru to amma an ja kunnen masu kunna karatun qur'ani duk wanda zai kunna karatun qur'ani ko a waya ko a rediyo ko a mota in ana in ana surutu kai ya kunna a lokacin in kai kuma ka kunna mutane suna cikin surutu to kuma kai ne da laifi sai ka bari in an yi shiru ka kunna ko kuma ka kunna yanda za ka jiyar da kanka dan mu din ma muna da matsaloli irin namu sai mutum ya zo cikin mutane kamar shi yafi kowa tsoron Allah mutane suna hira suna tattauna suna wasu abubuwa ko ana kasuwanci ko ana wani abu na duniya kawai sai mutum ya zo ya danna muku Qur'ani kuma wayin kun yi surutu ya ce ba ku da tsoron Allah to kai malam ka danna mana kai ka ji da kanka kai wani zai iya cewa eh ina jin Qur'ani amma yanzu ba Qur'ani zan ji ba ina da dan labari na da zan yi ko dole ne mutum koyaushe 24 hours sai dai yana jin Qur'ani to yanda ake wa mutane shine sai mutum ya zo shi ya laifi amma sai dora ma laifi kuna zaune fa gurin jama'a kuna hira kuna tattaunawa kurin sai ya zo ya bude wayarsa da Qur'ani kurin yana ji kaga ya jefa ku cikin tashin hankali to a nan gurin shi ya kamata ya kashe ko kuma ya mai da shi iyayen da zai iya ji shi saboda ku ba kun zauna ne don ku saurari qur'anin ba ba wai don ku ba musulmi bane ba wai kuma don ku ba ku san qur'anin ba ya kamata mutane su zamanto suna da fikihu ah mutane kawai yanzu suna zaune sai ka zo ka ce jama'a kowa tashi sallah za ka yi nafila kowa sai ya yi nafila ah dan za ka yi nafila yanzu ni ma sai na yi yanzu wataƙila na je gidana zan yi to dan zaka ji qur'ani a matsayin ibada ka samu lada to kuma ni ma yanzu din sai na ji qur'ani na samu lada a yanzu dole to ni yanzu ban shirya wa jin qur'anin ba misali da haka masu sa qur'ani yana da kyau su kiyaye lalle ya kamata a kiyaye lalle ya kamata a kiyaye lalle ya kamata a kiyaye Allah ubangiji ya tsare mu kuma ya gyara mana to malamai sun yi sabani shin dangane da karatun alqur'ani bayan liman wajibi ne ko ba wajibi ba ne idan kana bin liman sallah sai ka yi karatun ƙur'ani ko kuwa an ruwaito daga wasu malamai suka ce wajibi ne ka yi karatun alƙur'ani na sallah in kana bin liman ko a sallar bayyane ke ko a sallar koyi dole sai ka yi kawai karatun liman daban naka daban da haka ana bin ka bashin karatu wannan shine ra'ayin Umar da Usman da Aliyu da Abdullahi dan Abbas da Mu'az bin Jabal da su Imam al-Auza'i har ma da Imam Shafi'i suka ce dole ne wasu malaman suka ce a'a idan karatun sirri ne irin sallar azhar sallar la'asar wannan dole ne ka yi karatu tun da baka jin liman amma in dai karatun bayyana ne to gaskiya ba za ka yi ba to wannan kuma shine ra'ayin dan Umar kaji Umar a can yanzu kuma ɗansa shi kuma yana nan kaga ashe ana samun sabani tsakanin uba da dama Abdullahi dan Umar kenan kuma shine ra'ayin Urwa ibn Zubair da su Al-Qasim ibn Muhammad da su Imam Zuhri da su Imam Malik namu Malikiya da su Abdullahi ibn Al-Mubarak da Imam Ahmad da Imam Ishaq idan asalla boye ne to za ka yi karatu in liman bayyana karatu yake kai ba za ka yi karatu ba shiru za ka yi dan qur'ani ya ce kai shiru wasu malaman ra'ayi na uku suka ce babu ma karatu gaba daya ko a boye yake ko a bayyana ne ba wanda zai wani karatu wa ce kai kurin kai shiru shine ra'ayin Jabir dan Abdullah da Sufyan ibn Sa'id ne sauri da kuma wasu malaman suna da wannan ra'ayi me dalilin ku suka ce yau ga dalili karara Allah ya faɗa wa idza quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan ana karatun alqur'ani ku yi shiru ku saurara dan ku samu rahmar ubangiji suka ce yau anan ayar an ce in ana karatun qur'ani a boye ko a bayyane kai ka san liman yanzu haka yana sallah ko da sallah azhar ne ai yana karatun qur'ani ko to an ce kai shiru to wace kai karatu tofa ya kaji kai buga kai kenan kaji su kuma yadda suka makale suka ce haka aya ta ce to waɗanda suka wajabta suka ce kuma dole sai an yi karatun fatiha fatiha ne ake magana banda sura sura ba dole bane fatiha ne ake cewa dole to wanda suka ce dole sai an yi koyaya suka ce wannan ayar fa ba ta magana kan suratul fatiha ita kan suratul fatiha ko liman yana karatun qur'ani lalle sai ka yi kokari ka cusa taka to ta ina mutum zai karanta zai karanta ne a sakatatul imam ko da sallar isha'i ko asubahi ne lalle sai ka yi kokari ka tukuikuya fatihar ka kai ma ka shigar da ita dan annabi ya ce la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an duk wanda ya yi sallah bai yi fatiha ba bai da sallah inji annabi suka ce ya mutum zai zo ya garaje ya bi liman bai fatiya ba a wata riwayar annabi ya ce duk wanda ya sallah ba fatiya fahiya khidajun fahiya khidajun fahiya khidajun ghairu tamam ta zama tsumma ta zama tsumma ta zama tsumma bata cika ba sallar da babu fatiya suka ce sai an yi fatiya to ya za a yi in liman ya ce alhamdulillahi rabbil alamin zai dan yin bashi ka ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim sai ka arrahmanir rahim maliki yawmiddin kace maliki yawmiddin wannan shine sakatatul imam ko kuma kafin ya fara karatun fatiha yana yin du'a istifta addu'ar buɗe sallah sai ka dan jefa ko rabin fatiha ne idan ya gama fatiha ghairil maghdubi alaihim waladdallin ba zai shiru ya numfashi ba to sai kai maza kai kuma karanta fatiyar ka a gurin ko kuma ka karasa shine sakatatul imam me dalili suka ce annabi ya ce ba sallah in ba yi fatiha ba yaushe zan yi sakaci ban karanta fatiha ba sai an yi haka suka ce to amma waɗannan wanda suka faɗi wannan ra'ayi su kuma an buge su da wani hadisi daga ubada ibn samit wato wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah asubahi sai karatu yayi masa nauyi shi annabi karatu yayi masa nauyi yayin da ya idar da sallah ya jiyo sai ce inni arakum taqra'una wara'a imamikum yace ni ina ganin ku kuna yin sallah bayan liman ɗinku ina ganin ku kun san annabi idan ya kabbara sallah Allahu akbar yana yin sallah to yana gani ta baya yana gani ta baya amma a cikin sallah kadai shine zance fi inganci amma a wajen sallah baya gani ta baya to amma wasu sun zo wuce gona da iri suka ci har wajen sallah yana yi amma wannan ba daidai bane suka ce gaskiya i wallahi muna yi wallahi sai annabi ya ce to la taf'alu ku daina ku daina to amma sai ce illa bi ummil qur'an ku daina sai dai in fatiha ne a ashe fatiha kam ko liman yana bayyana karatu sai kayi fa innahu la salata liman lam yaqra biha duk wanda aka yi sallah bai yi fatiha ba bai da sallah haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to jama'a wannan zancen shine kuma yafi inganci duk yanda zaka tukuiku ya fatiha kai kokari ka tukuiku ya ta kana bin liman sallah ko a bayyane ke ko a boye Allah ramma mun zo karshen sura ba na ayoyin kurin dan naga mutumin ya zo na'am
واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون
Allah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma dukkan sauran musulmi wazkur rabbaka fi nafsika ka ambaci ubangijinka a ranka wasu malamai suka ce ana ana kuma cikin karatun sallah ma'ana lokacin da ake karatun sirri a sallah to ka lalle ka ambaci ubangijinka a sirrance kada ka daga sauti tadarruan kana mai kankan da kai wa khifatan kana mai nuna jin tsoron ubangiji wa duna jahri min alqawli sannan kuma idan an zo sallar bayyani to ka daina ɗaga sauti da ƙarfi sosai shine wadunar jihar min alƙawl jaharan shadidan ba a yin karatun sallah kamar yadda ake kiran sallah akwai bambanci tsakanin kiran sallah da karatun sallah to anan kaga an ce in dai a sallar koye ne ka takaita ka yi a koye in kuma sallar bayyane to ba sai ka bayyana can matuƙa ba to shine abin da ake nufi a samu alkhaf wa sukun kenan imam mujahid da ibnu jurai suke cewa Allah ya umarci mutane su rinka tuna shi cikin kirazansu da zukatansu ko da aboye ne ka rinka girmama Allah cikin addu'a da nuna gajiyawarka ga ubangiji ba tare da daga sauti da ihu da addu'a ba da nan ne masu yin zikiri suna dukan kirji suna ihu suna mu zikiri muke ko uban wani baya so to an saba wa aya dan Allah ya ce wa qur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan kuma ya ce wa dunal jahr min alqawli ba a so daga sauti hayya hayya kaga kiran sallah ambaton Allah ne amma nasi ya ce a yi shi da karfi to ko zikirin da kai ba sai ka zo kana dukan kirji kana make make kana habaici kana zagin wani ba in an zo wurinka sai a ƙara la ilaha illallah la la la la sai ce ga mutanen ba sa so ba mutanen ba sa so to nan ba daidai bane kaga yanzu ka daina yi dan Allah kana yi ne dan ka bakanta wa wani shikenan ladan ka ya tafi ko ba ka bane kuma ba bukatar sai ka saka ala speaker kowa ya ji abinda ake yin ikhlasi ana neman Allah ya ji ko Allah sai an sa masa sifika ai ba wa'azi bane bal da ka ce zaka sa sifika kowa yake yi zikiri boye shi ake kowa yayi da kansa ya samu kushuri da tsoron Allah kuma ku rinka yin wannan bil guduwi wal asal safiya da maraice safiya da maraice shine bil guduwi wal asal wala takun min al-ghafilin karka zamanto cikin gafalallu ya kai manzon Allah kai ma mai saurari karka zamanto ciki dama annabi kan bare zamanto ba innal ladina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi lalle mala'iku makusanta sune innal ladina inda rabbika alladina fuddilu bil fadli wal karamat an fifita su da falala da karamomi waɗannan la yastakbiruna an ibadatihi ba sa girman kai wajen bautawa Allah wa yusabbihunahu suna tsarkake ubangiji suna ambaton ubangiji yunazzihunahu wa yadhkurunahu suna subhanallah subhanallah wa lahu yasjudun kuma gare shi ke sujjada suna yin sujjada an ce akwai mala'ikun da tunda Allah ya halicci duniya goshin su yana ƙasa kun ba su daga ba sai Allah ya nade duniya akwai wanda tunda Allah ya duniya a tsaye suke a kame akwai wanda tunda Allah ya duniya akwai wanda suke a rukuri suke akwai wanda ba su da aiki kurin sai tasbihi tasbihi tasbihi akwai sayyahun mala'iku su kuma kurin aikin sa yanda kaga tsuntsu ko alallaka yana yawo tunda Allah ya duniya yawo suke kawai suna kewaye duniya suna duba duniyar ubangiji haka Allah ya sa su yace ku tai babu ci ba sha shi sa Allah ya ce dan ku mutane ba ku bauta mun ba ni ina da masu mun bauta to kuma suna yin sujada ga Allah kenan wa ake wa sujada Allah kada a yi wani malami sujada ko na akar makallawa ko uba ko uwa ba a mutu sujada ko sarki ko mai rawani ko mai igiya kaza ko mai kaza ba a yi sujada ga wani sai Allah Abu Hurairah ya rawaito hadisi yake cewa idan qara ibn adam sajada idan dan adam ya karanta sujada yayin da ya sujada din shedan zai danna da gudu yana kuka sujadodi da ke cikin Qur'ani din in ka karanta sujada kai sujada sai shi ya ruga da gudu yana kuka yana ya wailahu ya kai tona an umarce ni da na yi sujada ban yi ba yau ga 'yan adam da suka zo bayana suna ta yi wa Allah sujada ni da aka ce na yi na ƙi na yi aka ce ni dan wuta ne su kuma an ce su yi sujada suna yi sun samu aljanna wa umirtu bis sujudi fa asaitu faliyan nar an ce ne sujada sai na saba Allah gashi ni kuma dan wuta ne na zama dan wuta kamar yadda Imam Muslim ya rawaito ashe wannan yana nuna muhimmanci in ka zo karatun Qur'ani ka rinka karanta sujada kuma ka rinka yin to daga nan za gane laifi ko kuskuren wasu malamai na zauri da suke koyar da mutane littafan fikihu in ka zo daidai sujada sai a ce kaka karanta a bata bata ni na yi karatu a hannun wani malami da na yi karatun fikihu a wurinsa da sujada nan suka zo wajen risala din nan da sauran littafan fikihu idan mun zo sai ce kai kai kai kar audu kar karanta audu yake ce mu ce linzami ya fi ƙarfin bakin kaza ba yi ba na mutum kaga wannan duba a sai aka shigo da ƙofar a girmama ƙur'ani amma kuma an saba wa Allah tunda yanzu idan kai su jira shedan zai gudu yana kuka ka tursa su shedan kuma ka bi abin da Allah ya ce wa lahu yasjudun manzo Allah ce ma min abdin yasjudu lillahi sajadatan duk bawan da yayi sujada saboda Allah ko ta sallah ko ta karatun alqur'ani ko sujudu shukuri akwai sujudu shukuri kana zaune kawai sai aka ce ai yanka ya biya maka ta kujerar umara da kai za a tafi ko ya biya maka haji saboda Allah fa kwarai kuwa sai ka faɗi kurin ka kafa goshin ka akar ko da alwala ko ba alwala ko ka kalli gabar ko ba kalli gabar ba ka tirsa su sujada wannan shine sujudu shukuri sujada da ake nuna wa Allah godiya wanda da yawa ba ma yi sai dai mutum abun farin ciki ya same sai ya rasa ma ya zai ai ana yi kurin sai dai ka faɗi waga yan balba ma na can can can waɗanda ba ku ba in an abin ya faru sai ga sun faɗi sun yi sujada mala akwai arnan da ya ci bol da ya ci bol kurin ya rasa me zai kurin sai kafa goshi a gara yana sujada ka ce da saura ma tukunna saura ka shigo masallaci to duk wanda ya sujada Allah yana ɗauka darajarsa wa hatta anhu ko wa hatta anhu bi hasiya kuma ana kankare mai zunubinsa hadisin ibnu majah ne ya rawaito shi da imamu ahmad haka kuma imam muslim ya fadda shi kuma hadisi ne ingantacce to samu dakata anan jama'a wannan shine karshen tafsirin suratul araf abinda muka faɗa ne daidai Allah muke roƙo ya bamu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuma har Allah muke roƙo ya mana rungume ya mana afwa gobe insha Allah za mu tashi a farkon suratul anfal Allah kai mu da rai da lafiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
alaikum salam wa rahmatullah mai tambaya na farko ya ce don allah malam ina so a taimaka mini da ƙarin bayani dangane da nafila shin idan mutum ya zo yin nafila zai yi ta yadda ya ga dama ne ma'ana a bayyane ko a ɓoye idan ya ga dama yin karatu ko kuma zai yi ta ne gwargwadon lokacin sallanta akwai maganganu kamar haka dangane da nafila malamai sun ce sallan nafila ta rana ana yin ta ne a ɓoye sallan nafila ta dare ana yin ta ne a bayyane wasu malaman wasu kuma suka ce a'a an yadda ta- ta rana ana yin ta a ɓoye amma ta dare ma kana da yancin ka iya yin ta a ɓoye kenan sallar nafilar dare kana da zaɓi ko dai ka yi a ɓoye ko ka yi a bayyane yanzu sallar tarawihi din nan da ake yi ko kuma sallar da kake a ɗakin ka a gida ko kai a boye ko kai a bayyane har ma manzon Allah ya bayani cewa dangane da mai sallar nafila a boye karatun da kuma wanda yake a bayyane kamar mutumin ne da yake bada sadaka a bayyane da wanda yake barwa a boye kaga an fi son ka ka bada sadaka a boye dan saboda kada riya ta shiga to amma dai duk wanda kai yayi duk wanda kai yayi yi a bayyana kuma yana kore bacci da kasala kuma yana ƙara tadabburi da tuna abin da kake faɗa wallahu alam
mai wannan tambayan ya ce assalamu alaikum malam na kasance ina kasuwanci ne da yayana sai dai shi kuma gam ne to malam laifi ne ya rika daukan wayansu daga cikin yan kudinsa shi kuma bai sani ba laifi ne kwarai ka ba wa kanka ansa ba gan ba ko kwalta ne dan dai rashin bayarwa bai halatta ba ka ɗauki kuɗinsa kuma ai abin da ake sai ku yi jinga da shi ya biya ka t- ko iyayenka ne in ya mutu fa baka da gadansa haka ne 'ya'yansa ne za su cinye gadan da haka aikin da kake masa irin wannan abin da ake mutum ya dauki kanin sukuni ya ta bautar da shi a shago babu wani salari tsayayye ba wani lissafi da za a yi karshen shekara wani larasi da zai yi tabbas a bashi wannan fa sabon Allah ne ba daidai bane sai dai in yana yi ne don Allah yana taimaka masa a matsayin yaya dole a yanke maka wani abu da za a baka a'a in shekara ta zo za mu yi lissafi ribar da aka ce za a raba ta kashi uku kana da kashi ɗaya ina da kashi biyu kaga ka san me kake yi a'a zan rinka biyan ka albashi duk wata wa dubu goma ka san larasin da kake amma babu lissafi karshen shekara kuma ba ka da wani tsayayyen albashi ka ga wani ai ba daidai bane yana cutar ka ne sai dai in kuma ka ce zaka yi ne don Allah da haka ina kira ga masu ba da jiran shago da waɗanda suke sa ƴan uwan suna musu aiki ya kamata su kula da wannan kuma ko ɗanka ne ya kamata ka ware masa wani abu da zaka bashi saboda yau misali yanzu kani da- da wa kana mutuwa fa bai da komai a ciki to wannan kuma shi yasa yaran suke muku sata amma in ka ware masa rabansa to ya riga ya sani da ka bai halatta ka dauki ko kobo nasa ba in ka dauka kuma zaka biya har kiyama Allah ya gyara
wannan ko da yake ba tambaya bane ko yace da fatan malam ya sha ruwa lafiya malam dan Allah ina so idan ka samu lokaci ka taimake mu ka sanar da mu ko a rubuce ko kuma da baki game da annabawan nan guda 25 da yadda aka turo su daga waye sai waye
To, Allah ya sa a samu lokaci
wannan ta ce assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya malam mijina baya zuwa tafsiri sai ranar girkin sai ranar girki na ma'ana baya zuwa tafsiri ranar girkin amarya sai ranar girki na a yi masa nasiya to koga kaji yanzu haka yana nan la hawla wala quwwata illa billah wato kaga kai saboda rauninka ka sai ranar girkin uwar gida shine kake da access time shine zaka zo mu ma ka zo ka cika mana wuri a nan amma ranar amarya kana can da kayan isha'i ka ka rike wuta a can to to wannan ba daidai bane wallahi ka ji tsoron Allah kuma wannan abin da ta gaya ma gaskiya ne in dai zuwa tafsiri ka zo kullum in ko ba zuwa tafsiri to shikenan ka je ka zauna a wurin su gaba daya amma wannan kan ba daidai bane Allah ya sa yau din ya zo yawwa kai mutanen da Allah ya sauke wa
wannan ta ce malam da fatan an sha ruwa lafiya ina hukuncin mijin da matarsa ba ta azumi kuma ba wani larura na rashin lafiya ko kuma na al'ada ba komai tare da ita amma shi mijin ya ƙi yin hukunci a kai ko kuma ya yi mata nasiha ato wannan dai tana da sifa ta mutanen banza kuma sifan waɗanda suke fasikai kuma in daƙi ma ramadan ɗin ne da gangan zai iya kai ta ga kafirci gaskiya ba uzuri ba dalili matarka ba ta azumi kuma kai ka tafi ka je ka nemo masara ka kawo ka kawo abinci ka ciyar da ita me bambancinta da kare da ka ajiye kake ciyar da shi wai me amfanin mutumin da zaka ajiye baya bautawa Allah me amfanin shi wannan shine matsalar rauni da yawa wasu mazan suna da rauni wallahi kaga mutum matarsa tana barna bai zai iya magana ba bai zai iya ba yanzu wannan tsoron ta yake ji ina jin iya tsoro to ni ban san ya za a yi ba ko kuwa wallahi ba daidai bane ina ji yanzu wannan malam akwai bukatar sai na ja muku aya ko jan hadisi cewa kuskure ta yi ko kuma shi ma kuskure ya yi kawai wannan ba daidai bane kuskure ne ya za ka yi ka yi haƙuri ba za ta toya ka ba ba za ta rataye ka ba ka je ka ce ko a yi azumi ko a tafi gida yawwa ka ce wallahi ni ba za a ci abincin gidana ba a saban Allah ba uzuri ba komai wannan ba daidai bane to amma ku dakata kun san muna da muna da yara wato yan yara din nan da yan kannan miji yan waye da sauransu ba san me yake faruwa ba ba mamaki wani ne kurin ya ga matar yayansa ba ta yin azumi ya ga kuma lafiyar ta kalau ba a kai ta asibiti ba dauka ba uzuri shi da yake kaga diga ne bai san akwai wani uzuri boyayye ba gaskiya ne dan ni zai yi wahala dan musulmi a garin nan haka kurum ba CDD ba sadara wai mutum ya zauna wai baya azumi yanzu haka al'ada take yi bai sani ba yawwa ka sa akwai irin wannan yaran sa ido tunda ya samu gurin aiko tambaya bari ya turo to watakila tana da uzuri ne tana al'ada shi ma bai kamata mu manta da wannan ba na'am
wannan kuma admission ya samu amma ba shi da kudin registration shi ne ke tambaya ya ce shi malam ya halatta mutum ya karbi loan din banki ya biya registration a ka je ka nemo bashi a cikin gari ka je ka nemo ne ya ce maka maka da bashi kurum akan kudin registration da ka je karbi loan dan dai kai ne mai neman cin riba in ka je kai Allah zai kwashe albarka a cikin karatun naka gaba daya yau wanda ma ka tsaya ka je ka nemi wasu su taimaka maka nawa nawa ne ma kudin registration ma nawa ne wace makaranta ce nawa ne kudin da sai ka je banki ka karbo loan registration din shekara guda nawa ne kudin ko da buge buge ba sai ka je ka yi ba ko zage zage ko itace akwai daji a nan naga gaba wajen gaba billir billir na akwai daji akwai itatuwa ka je ka ta sarowa kana kawowa dan Allah mutum ya je saro itace ya zo ya kasa garin nan ba a tsaya to magirbi ne gatari ne zai gagare ka da je ka samu gatari kurin haka annabi ya ce ka je ka yi na'am university ko university nawa ne da duk kudin bai wuce dubu ɗari ba ko to talatin arba'in hamsin ne riba fa cewa aka yi malam in ya ce shirye shirin yaƙi da Allah da manzan Allah kaga ai ba za a saki a bashi wannan fatawar ba ka je kurin ka nema ka nemi fi sabilillahi ma eh Allah ya mana mai kyau um, kamar yadda muka yi bayani yan uwana cikin taimakon da kuka taimaka um, alhamdulillah bara taimakon da zamu yi na zuwa prison muka nema na zuwa prisons din nan ya yi amfani kwarai mun je na billiri mun je na tula bana ma muna da zuwa wurare da yawa duk da ku za mu je yana da amfani mun samu pieces kaya kaya sun fi dubu uku tsakanin na maza da na mata har yanzu akwai dan sauransu kaɗan da aka yi amfani da su da waɗanda suka musulunta da marayu an yi musu amfani da shi kuma an bawa yan prison da haka muna da buƙatar ku kawo mana taimakon sutura fa gaskiya ku kawo mana taimakon kaya fi sabilillahi kowa ya je duba yan kayayyakin sai kawo kun ga ni fatin da na zo nan fi sabilillahi nake bayarwa yau goma sha uku ga wata ko ba gaba ne eh wa'azi nake ta yi kullum ni ma na bayar kuma zan nemo ta yan rigar ni ma na bayar to kai ma ka duba ka dubi tsoron Allah cikin jins jinsin ka gana wasu ka kawo mana yan shit kai kuma tsayar ka kenan ai ƙananan kaya su kake to yanzu kai ba sawa kai ba kai har masu ƙananan kaya a kawo mana da shed da wando da waye yan fursunan ma ba sun fi sa ƙananan kayan ba ku kawo mana don Allah muna buƙatar omo muna buƙatar sabulu muna buƙatar magi muna buƙatar gishiri muna buƙatar takalmi muna buƙatar huluna muna buƙatar rawani muna buƙatar hijabi muna buƙatar sababbin yadiddika muna buƙatar tsofaffi muna buƙatar komai da komai duk abin da dan adam yake amfani da shi muna da buƙatar ku kawo mana za mu tara dan ba za mu sa ranar da za mu fita ba sai mun tabbatar muna da kaya a ƙasa muna buƙatar uwa uba kuɗi a cike kuɗi a kawo kuma za a yi aiki da su insha Allah mata fa tuntunin mun gaya musu a tafsirin mata tuntunin sun fara tarawa tuli haka tunda sun fi ku tagawa ko da ke wani ya ce ai muna fama da masara da haka don Allah jama'a taimaka Allahumma izil islam wal muslimin wa zil shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wa ansur ibadakal muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin